إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar juma'a sha shida ga watan jumadal akhira hijira na da shekara 1442 daidai da 29 ga watan januwari shekarar miladiya ta 2021 daga masallacin bayajid da road a katsina nigeria wannan shine darasi na biyu cikin darussan al-muqida littafin mustalahul hadith na al-imamul hafizul mu'arrikh shamsuddin abu abdullah muhammad ibnu ahmad ibnu usman al-zahabi rahmatullahi alaihi al-imamu zahabi ya rasu shika ta 748 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan darasi na biyu kenan kamar da muka ambata zamu tashi a inda malai yake cewa al-hadithus sahih bayan da ya bismillah ya ce bayani akan hadithi mai inganci ya ce huwa ma dara ala adlin mutkinin wattasala sanaduhu shi ne wanda isnadin shi ya kewaya akan mutane masu adalci kuma wanda suka kware a ilimi kuma isnadin shi ya saga adalci shi ne ya zama mutum yana kula da addini kuma yana kulawa da mutunci kula da addini yana komawa zuwa ga ƙa'idojin da addini ya sharɗanta na nagarta imani da tsayi da dokokin Allah da gujema abubuwan da Allah ya hana da tsayuwa akan bautar Allah a zahiri da baɗi shi kuma wato abin nan mutunci yana komawa ga abin da ke da alaƙa da al'adu da zamantakewa a inda mutum yake rayuwa dole ne mutum ya zama ya gujewa abubuwan da za su iya wato zubar da mutuncinsa ko su sa a mishi mummunan zato ko mummunan fassara wannan shi ake ce ma'adili yana da bambanci daga wuri zuwa wuri ta fuskar su abinda suke da alaka da ɗabi'o'i ko ko wato al'adu na magana da sutura da irin yadda mutane suke mu'amala da irin tunanin da suke da makamantansu akwai abin da a wani waje dole ana buƙatar shi a cikin lissafin mutuncin mutum a wani wuri kuma ba a buƙata da haka dole sai an yi itibari da wannan alal misali yanzu akwai wuraren da a nan Najeriya mutum bai sai fito haka ana kallon shi malami ko limami bai saka babbar riga ba in yayi fito a haka to kamar tsirara ake kallon shi haka ka saka kawai irin wannan kaya da muke sakawa jallabiya ko kaftani ko dogon riga ko ka fito haka to a gunsu a gun mutane na wasu wurare tsiraici haka hula misali akwai inda ba a saka hula kwata-kwata in ka je Mauritania za ka ga mutanen Mauritania ba su sa hula kuma suna saka babbar riga irin tamu dinnan za ka ga limamin juma'a haka kan shi tsirara kamar da mu za mu ce ko yawa akwai wani gari da aka taba labarin cewa an sauke wani limami daga limanci da yake yi a masallaci daga cikin masallatan ahlus sunna a garin saboda an taba kama shi ya goye matar shi a mashin wannan abin da ya to ana ganin bai dace da mutuncin limami ba da haka yan kwamiti da sauran yan masallaci ransu ya ɓaci hankalinsu ya tashi ƙarshe kawai suka yanke hukunci sun cire shi matan shi ce kuma mashin ɗin shi ne amma bai dace da al'adarsu ba ne ko mun gane a shekul albani nasiruddin ya taɓa da labarin cewa da ya hau keke ya yawo a kan keke sai da aka ruwaito labarin a wata jarida wata jarida mai suna almudhaku wal mubki abin dariya da abin ban takaici abin ban takaici ne a ce malami ya hau keke su a ƙasarsu misali Allah shi kyauta to da aka sai ka lura da irin wannan kuma musulunci ya yarda da waɗannan abubuwan wato ka rayu irin yadda mutanen ka suke rayuwa irin sutura da suke sakawa irin tunanin su inda bai saba wa addini ba ba laifi bane ka zama kana kan wannan tunanin musamman abin da in ka ki to zai zama abin zargi da kawo fitintunu a cikin mutane za a ce malami misali ko alaramma mai karantawa a islamiyya a ce kullum za ka je makarantar islamiyya sai aga kawai ka saka shirt da wando ka yi talking ka sa tie kamar ma'aikacin banki kaga abokinka da ya fito da safe ya tafi aikin banki in yi haka ba wanda zai zarge shi saboda wannan corporate dress din shine abin da banki suka sani amma kai da zaka je kanta islamiyya da yamma kaga ba zai yi kai wannan shiga ba wataƙila in ka je head masa kanka ranar kawai zai sallame ka za iyayen yara su ce ba za su da wannan mutumin banza ne za a ce da wannan da yake da shigar banza shi da dinga koyar su karatu ba za su yadda ba so ana lura da irin waɗannan abubuwan wajen wato adalci ta fuskar wato abin da ya shafi mutunci duk abin da yake zubar da mutunci sai malami ya guje shi wa in kana mursalan fa fil ihtijaji bihi ikhtilafun idan hadisin nan wato bayan itikani da adalci da saduwar isnadi wanda muka ji magana akan su a takeice in aka samu irsali wato aka tsallake wata gaba musamman tsakanin tabi'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama akwai wani gibi shine mursal to wannan akwai maganganu game da hujja da shi waza da ahlul hadisi malaman hadisi suna ƙara da magana akan salamatahu kubutuwarsa min ash-shuzuri wal illa daga shuzur da illa ash-shuzur shine a samu hadisin ya fandare wa abinda aka sani a wannan makaranta sauran dalibai sun ruwaito kaza sai wani shi kuma ya ruwaito abinda yake ya saba wa nasu saba wanda ba za a iya hadawa ba to nashin nan ya zama shazi ya zama fandarare ya zama deviant to ba a karban wannan wal illa da kuma wata wato tangarɗa ɓoyayya wacce za ta hana a karɓi isnadin da a zahiri kamar mai kyau amma gogaggun malamai suna kallara su ga illar wanda ba gogaggen malami ba dole ya ga wannan illar ba wannan ita ma tana cutar da ingancin hadisi ta sa ya zama bai inganta ba to za ka sai ya kubuta bayan itisalu sanad bayan adalatun ruwat bayan wato itkanun ruwat sai kuma an samu adamu shuzuz wa adamu illa da haka akwai sharaɗa guda biyar ittisalus sanadi itqanur ruwati sannan kuma adlur riwat sannan kuma sai as-salamatu min ash-shuzuz da as-salamatu min al-illa waɗannan waɗannan sharuɗa guda biyar idan suka cika akan kowace gaba daga cikin gabobin isnadi to isnadin ya zama sahihi kenan kuma by extension abinda ya aka ruwaito ya zama sahihi kowanne sai an bi shi dikin-dikin an bincika ɗaya bayan ɗaya malin ya ce wa fihi nazaru ala muktada nazarin fuqaha akwai kuma abin da ake dubawa abin dubi a bisa yadda malaman fiqhu suke kalla fa inna kaseeran min al-ilali ya abaunaha malaman fiqhu suna kin da dama daga cikin abin da ake ce ma illa akwai abin da ake ce ma illa malaman fiqhu da usulu suna suna kinsu ba sa wato hulɗa da su amma su malaman hadisi za su tsaya su dube su ɗaya bayan ɗaya illa ɗin ita ce ko dai wani irsalul khafi ko an ana ta mudallisi ko riwayar wasu daga wani malami wanda ba a karɓar riwayar mutanen wannan garin daga gare shi kamar hishamu dan urwa da riwayar malaman ƙasar kufa daga gare shi shi amintacce ne su amintattu amma san da ya je kufa sun da je kasar iraki ya riga ya samu khalal a kwakwalwarsa da aka ba a karɓar riwayar da mutanen kufa suka da gare shi ire-iren waɗannan za mu zo mu ji su a gaba to irin wannan illolin kamar da kuma turmidi ya kira nasku da illa a samu hadisi isnadi ya zo da wani hadisi wanda an shafe shi an daina aiki da shi kama hadisin alma'u min almai hadisi ne ingantacce isnadi ne tabbatacce yana cikin muslim amma yana da illa ta an ba a aiki da shi da ire-iren waɗannan illolin to da yadda malaman hadisi ke mu'amalantar su ya sha bamban da yadda malaman fiqh suke mu'amalantar su shine abin da yake nufi akan cewa fihi nazarun ala muqtada nazar al-fuqaha fa inna katiran min al-ilali ya'bawnaha da dama daga cikin illoli malaman fiqh ba sa yadda da cewa illa ne su suna da nasu yadda suke mu'amalantar su daban da yadda malaman hadisi suke mu'amalantar su to idan aka yi ma hadisi hukunci akan ingantacce ne shine abinda wato suyudi yake cewa wal hukmu bis sihhati wad da'fi ala zahirihi lal qat'a illa ma hawa kitabu muslimin aw aw ju'fi siwa wato idan akai mahadisi hukunci ya cewa ya inganta to hukuncin nan a zahiri ne ba wai hukunci ne wanda keke da keke har lahira haka yake ba a hukunci ne abin da ijtihadin malami ya kai zuwa gare shi wannan shine ra'ayin wasu malami sanawi suka ce a alqatu din ne za a yanke har sai an samu abin da ya canza haka shi ma suri ya tattauna wannan magana a cikin tadribur rawi haka haka ainihin wato as-sakhawi a cikin fathul mughith da sauran malamai da su tattauna wannan mas'ala game da hukunci din wanda zai hukuncin shine malami wanda ya san abin cewa da suke hadisi kaza ya inganta to ba karamin aiki bane ba kawai abu ne bujurumsu a cikin tunaninsu suka ce haka ba a sai sun zauna sun yi dirasa kamar yadda misali al-Imam al-Bukhari ya shekara goma sha shida yana wallafa littafin shi na Sahih Bukhari tsawon tafiye-tafiyen da yayi na garuruwa ya biya tattara waɗannan hadisai sannan ya zo ya zauna a ƙasar Makka irin abinda misali an za a ce yayi data collection ya biya tattaro bayanan ya tara su sannan ya zo a ƙasar Makka ya wallafa shi haka Muslim wajen shekaru biyar yana dukufa cikin bincike ya wallafa littafin shi ya tace abinda ijtihadin shi ya tike zuwa ga cewa ingantacce ne ina fata mun gane ba wai kawai gari ke wayewa su ce haka ba ya kamata mu kula da wannan shine abin da nake faɗa mana dazu wannan zai baka dama ka fahimci muhimmancin aikin su kuma ka dinga jinjina musu ka gane cewa lalle aikin ba wai kawai a lokaci da aikin shi ba kamar yadda ka san kowane aiki na bincike na ilimi ya gaji haka babu wani sabon ilimi wani new uh, ko discovered knowledge da kawai ake samun shi haka nan kawai overnight dare gari ya waye kawai a ce an samu wani ilimin a sai an yi infaki sai an ciyar da tsaka energy da kuɗi da lokaci da ƙwaƙwalwa halama a zamanta sai an yi a tara a tara irin wato research group ko tattaruwan wasu malamai sannan a yi wasu experiment a yi wasu ayyuka na lab da sauransu kafin a tike ga cewa to wannan abin yanzu ana ganin kaza ne kuma a hakan ma ba wanda zai iya yankewa ya ce keke da keke haka yake a cikin littafin littafin gaibu sai dai a ce ana tsammani ko to haka haka harka ilimin hadisi take ilimi ne na kimiyya wanda yake da matukar wato ban sha'awa da ka'idoji don haka zaka ga malamai suna bayani kamar da zamu zo mu ji akan matakai na hadisai masu inganci din kamar yadda yake fada yake cewa menene marwiyu zaini fal bukhari fama li muslimin fama hawa shartahuma fama li awwalin fathanin thumma ma kana ala sharti fatan ghairihima shine matakai bakwai akwai marwiyu zaini riwayan Bukhari da Muslim hadisi mafi wato karbuwa a gun malamai shine hadisin da aka ce Bukhari da Muslim sun yi tafaki a wato shi domin wannan tafan guda biyu baya ga alkur'ani ba littafin da ya kasu muhimmanci a musulunci shi sa wajibi ne ga duk mutumin da yake musulmi ne koyan ilimi ya yi kokari ya ga cewa duk rintsi ya koyi ka ta wannan tafa ya ba su muhimmanci yadda kake ba alkur'ani muhimmanci ka haddace shi ko ka haddace iya abin da za ka iya ka fahimce shi ka aiki da shi to haka yake ga mutum musulmi ya tabbata yana kokarin ba da muhimmanci akan littafin Bukhari da Muslim kafin duk wani littafi domin hadisan su sun fi kowanne inganci al'umma sun karba Allah ya ba su gamdakatar akan abin da suka ce za su famal menene yake cewa marwiyu zaini fal Bukhari sai abin da Bukhari ya kadaita da shi famali muslimin sai kuma abin da Muslim ya kadaita da shi fama shartihima sai kuma wanda suke sun cika sharuɗansu bisa tattaunawa mai tsayi akan meye sharuɗin nasu fama fa shartu awwalin sai kuma sharaɗin shi bukhari din fasanin sai na shi muslim summa sai kuma ma kana ala sharti fatan ghairihima sai kuma abin da yake sharaɗin waninsu aka marwi zaini fal bukhari fama li muslimin فما حوا شرطهما فشرط اول فثاني ثم ما كان على شرط فتن غيرهما saboda bayan bukhari da muslim akwai malaman da suka yi niyyar su ma su litafai da sunan sahihai to amma Allah cikin iyawarsa da hikimarsa bai ba su gamdakatar irin yadda ya ba bukhari da muslim ba akwai shi abu abdullahi al-hakim an-naisaburi wanda yayi kokarin ya musu istidraki cewa ga wasu hadisai waɗanda ya kamata ku sa su a littafanku ba ku sa ba sannan akwai ibnu khuzaimata imam al-a'imma akwai kuma ibnu hibbana al-busti sannan akwai abu awana shi ma yana da sahih akwai biya'uddin al-maqdisi mai al-mukhtara sannan akwai mustakharajat wadanda duk an yi su ne da irin wannan tunani al-mustakhraj ala sahihaini ko ala bukhari ko ala muslim amma duk waɗannan malaman ba su samu dace irin dacen da bukhari da muslim suka samu ba wasu sun sa sharadi mai wahala sun kasa cin mishi kamar shi al-imamu abu abdullahi al-hakim an-naisaburi ya sa irin sharadin bukhari da muslim amma kuma ya kasa cin musu domin ya ɗauko hadisan da ba sharaɗinsu ba ne da aka za ka ga zahabi na mai mashi da martani a wurare da dama a cikin wancan talhis ɗin shi sa su yake cewa ainihin wato yake ambatan game da shi littafin wannan malami hakim cewa hakim yana da hadisai da dama sori ibn hajirin yake cewa littafin hakim ba wanda zai ci moriyarsa sai malami ƙwararre saboda ya rubuta abubuwa da dama da nufin zai tace bai tace ba kuma Allah ya mishi rasuwa to akwai kuma wanda yasa sharadi mai sauki ya cika sharadin amma sharadin ba irin nasu bane shine kaman ibnu hibbana sharadin shi yana da sauki ba sharadi ne wanda yake mai zafi ba kuma ya cika sharadin sai dai kuma wannan ya bada dama hadisan da basu kai martaba sai ba sun shiga cikin littafin to akwai kuma dai wasu maganganu waɗanda ba waɗannan ba to da haka littafin bukhari da muslim sune asalin mazan na hadisai ingantattu haka littafin muwadda ta Imam Malik hadisan da ke ciki marfu'ai mu kiyaye hadisan da ke ciki marfu'ai kusan kafatanin su ingantattu ne in ba 'yan kaɗan ba banda ballagat banda waɗanda suke mursalai tare da cewa Maliku saboda itikanin shi hatta waɗannan ballagat din an an tabbatar da dukansu muttasilai ne kamar da ibnu abdul barri ya sama musu isnadoji in banda kwaya hudu wanda daga baya ma wasu malamai sun musu aiki an tabbatar da su ma suna da isnadi saboda maliku yana da ithbat yana da tathabbut akan abubuwansa ba malami ne da yake da jigar jigarin al'amari ba so sannan ana iya samun hadisai ingantattu a wasu littattafan kamar sunan na al-imam abu dawud yana da hadisai da yawa ingantattu waɗanda suke a matakin ma irin na Bukhari da Muslim tunda sun yi tarayya da ma a wajen malamansu da shi da su Bukhari da su Muslim sa da tarayya a gun malamai da dama malam yace fal mujma'u ala sihhatihi idan daka hadisin da za a ce an hadu akan ingancin sa shine al muttasilu as-salimu min ash-shudud wal illa shine wanda isnadin shi ya sadu da juna kuma ya tsiraitu daga shududi da illa mun ji me shududi da illa وأن يكون رواته ذوي ضبط وعدالة كما ما سري وايس زما suna da hadda sun haddace karatunsu kuma suna da adalci hadda shine zama suna kiyaye littafansu in daga littafai ne ko suna kiyaye kwakwalansu in daga kwakwale ne suna kiyaye kwakwalansu sannan adala mun ji mai ita wa adamu tadlis zabi ya kara yace da kuma kada su zama masu magudi za a zo a ji menene tadlisi mutum ya dinga faɗan abin da a zahiri kamar ya ji daga malamin amma kuma a keke da keke bai ji ba sai ke cewa fa'ala maratibis mujma'i alaihi mafi ɗaukakuwan a a wato abin da aka haɗu akan ingancinsa akwai malikun an nafi'in an ibn umar wannan tarjama ta malik an nafi an ibn umar ita ce asahul asani da inda imam al-bukhari kamar da hakim ya kawo a cikin almarifa shi sa za ka ji wannan yana cewa iraki da yake cewa wa bisahihi wa da'ifi qasadu fi zahirin lal qat'a wal mu'tamadu yake cewa imsakuna abinda yake daidai yace imsakuna an hukmina ala sanad bi annahu asahhu mutlaqan wa qad khada bihi qawm yace abinda yafi dacewa in ji iraki shi ne mu riƙe bakinmu daga ƙoƙarin cewa isnadi kaza ya fi dukkanin isnadoji inganci imsakuna an hukumin ala ala sanad bi annahu as-sahhu mutlaqan wa qad khada bihi qawmun yace amma kuma mutane da dama sun kutsa cikin fadin haka din mutane ba su bi wannan salama ba faqila malikun an nafi'in bima rawahu nasiku zaka ana cewa maliku daga nafi'u abinda ya roto daga annasik mai bauta Allah nan Abdullahi dan Umar kenan kakan ka kalla babu shakka maliku jabalun ne min jibalil ilm a dabakarsa kuma kusan yana gaba da kowa haka nafi'u a cikin tabi'ai babban malami ne in wasu ba su fi shi ba in bai fi wasu ba ba a ce sun fi shi ba sai dai a ce sa'anni yadda ike bayi da yawan ɗalibai ana ba da labarin cewa na fiye kan zauna a masallaci maliku ne kawai a gaban shi ɗalibai sun ƙi karatun shi saboda bawa ne a madina a lokacin ana ganin ba wata tsiya ba ne shi shi sa sai maliku ya kwashe wannan ilimin kuma Allah ya yaɗa ilimin za ka ba yawan ɗalibai ke sa a ji labarin malami ba albarka ilimi ne na fi fiye da ɗalibai da yawa ko mun gane maliku ne ɗalibin shi na gaskiyan gaske yakan wuni a makarantar nafi'u tun safe har la'asar yana koyon karatu a gunshi kaɗai so haka abdullahi dan umar a cikin sahabbai yana daga cikin al-mukthiru min ar-riwas amma kaga ai akwai ahfazu minhu abu huraira ahfazu minhu so da haka wannan tarjama sai wasu suke ganin ya za a ce ita ce tafi ingancin an kalli ɗabaka kowa da kowa amma da shi imam bukhari wani ita ce tarjama mafi inganci a wurinsa riwayar da ya samu daga maliku da nafi'u da ibn umar haka zaka ga bukhari in ya buɗe babi in dai yana da wannan isnadin shi zai fara kawowa a cikin babu daga malaman shi ɗaliban maliku su abdullahi ibn maslamat al-qarabi su abdullahi ibn yusuf at-tinisi su Abdullahi dan Wahab al-Misri su Isma'il ibn Ukhti Malik da ire-irensu malaman Bukhari daliban Maliku kuma ga dan shi Bukhari jikan Maliku ne a ilimi daliban Maliku sune sune malaman shi to da haka tarjuma ce wacce ke aka mata lakabi da silsila zahabiyya golden chain saboda ba ta da kura kwata-kwata akanta wasu malamai kuma suna ganin Mansur an Ibrahim an Alkama an Abdullah Mansur ibn Mu'tamir kenan As-Sulami daga Ibrahim ibn Yazida An-Nakhai daga Qais sorry daga Alkama dan Qais An-Nakhai daga Abdullahi dan Mas'ud wannan shine asahhu asanid madrasati Abdullahi ibn Mas'ud kamar yadda hakim yake faɗa da haka shi kuma sai a ce kenan Shu'ba da Sufyan da suke riwaya daga Mansur kamar yadda a wancan za a ce masu riwaya daga ainihin wato maliku za a zaɓi waɗancan da aka ambata sannan a su kuma daga shu'uba da mansur to ya hayal ƙattan kenan da abdurrahman ibn mahadi su kuma daga su aliyu ɗan madini da abu abdullahi bukhari kamar yadda zabi ke faɗa a cikin a cikin sirar alamin nubala yake cewa mafi ingancin isnadin mutanen iraki shine ahmad dan hambali daga wakil daga sufiyan daga mansur daga ibrahim daga alkama daga ibn abbas ibn mas'udin amin musa ibn mas'udin shi malamin ƙasar iraki ne ya zo na ƙasar iraki a kufa nan ya rayu karantar wasu kuma suka ce a'a az-zuhri an salimin an abi zuhri muhammad ibn shihab kenan daga Salim dan Abdullahi dan Umar malami dan malam daga kuma baban shi shine Abdullahi dan Umar din wasu kuma suka ce a Abu Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah Abu Zinad daga al-A'raj daga Abu Hurairah wannan shine mafi ingancin isnadojin Abu Hurairah abu Imam al-Bukhari kamar yadda hakim ya faɗa isnadin Abu Hurairah babu wanda ya kai ingancin abu zina daga a'araj daga abu huraira thumma ba'adahu bayan waɗancan isnadojin akwai kuma wasu da basu kai waɗancan ba ma'amarun an hammam an abi huraira ma'amar ibn rashid as-sam'ani as-sanani ma'amar ibn rashid as-sanani abu urwa wanda ya shekara 153 wanda asali kamar da ake bada labari kullum shi ba mutumin san'a ba ne kasar yaman karatu ya je yi amma da ya je karatu mutanen garin suka lura da wannan kasar goma malami tun yana ɗalibi har ya zama malami in suka bar shi ya bar garinsu sun yi asara ya kwashe ilimin malaman garinsu kuma ya koma sai aka samu wasu dattawa sai suka haɗa kai sai aka mai aure aka samu mata sai aka bashi shikenan sai zama ya kama shi dama suka ce qayyuduhu bizawat yana shirin zai tafi da matar shi lokaci kankani mace ta fara laulayi tana da ciki kaga ba zai yi tafiya ba irin wancan zamanin ko a yanzu ne ma kafin an kara ta haihu sai dai zama sai dai je ya ziyarci babar shi a Iraki ya dawo ya riga sai rike shi sai aka zo ana cewa a san'ani amma ma'amar mutumin kufa ne ma'amar ibn rashid babban malami ne yana riwaya daga hammam dan munabbih kenan hammam ibn munabbih wanda shi kuma ya rushe kata 123 daga abu huraira wannan isnadin shi ma ingantacce ne amma bai kai wancan ba shine shine asahu asanidil yamaniyin shi kuma wannan kamar yadda hakim yake faɗa sai kuma har ila yau hadisin isnadin ibnu abi aruba wato sa'id ibnu abi aruba sa'id ibnu mihran kenan al-yashkuri wanda maulahun ne shi kuma daga qatada ibnu di'ama as-sadusi daga anas ibnu malik yaron gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai kuma isnadin ibn jurayj an ata an jabir wato abdul malik ibn abdul aziz ibn jurayj al umawi maulahu daga ata ibn abi rabah al qurashi maulahu daga kuma jabir dan abdullahi radiyallahu anhu an abi wa amsaluhu da ire-iren waɗannan wannan ana ce musu tarajim wato isnadoji ne sanannu a duniyar hadisi isnadoji ne sanannu a duniyar hadisi eh sai yake cewa summa ba'dahu fil martaba sai kuma waɗanda ke ƙasa da waɗannan a wajen martaba al-layth wa zuhair an abi zubair an jabir al-layth ibnu sa'd al-fahmi al-misri da shi da abu khaythama zuhair ibnu muawiyata al-ju'fi daga abu zubair al-makki shine muhammad ibnu muslim ibnu tadrus shi kuma daga jabir dan abdullah radiyallahu anhuma wannan isnadi ne shi ma wanda yake mai kyau abu zubair da akwai maganganu da yawa akan shi daga riwayar wasu mutane waɗanda ba a badila ba zuwa gare shi zuwa ga jabiru magana ce mai tsayi ba nan ne mahallinta akwai kuma simak an ikrima an ibn abbas simak ibn harbin abul mughira az-zuhli wanda shekara ɗaya suka rasu da hammam shekara ta ɗari da sorry hammam ɗari talatin da biyu shi kuma na ɗari da ashirin da uku daga ikrima ibnu khalid al-makhzumi maula ibn abbas kenan to wannan isnadin mukalla da kyau jama'a wannan isnadin baya kan sharadin bukhari bai kuma kan sharadin muslim haka bai kamata a lissafa shi anan a matsayin ɗaya daga cikin isnadoji mafiya inganci ba musamman ana magana akan isnadojin bukhari da muslim domin shi simak simak ibn harbin shi ba shi daga cikin wato rijal na Bukhari shi kuma Muslim yana daga cikin wanda suka kauda kai daga Ikrima Muslim bai riwaya daga Ikrima ba shi kuma Simak bai riwaya daga sorry Bukhari bai riwaya daga Simak ba Simaku bai cikin rijalul Bukhari sai dai Muslim shi kuma Ikrima bai cikin rijalul Muslim sai dai Bukhari to kaga isnadin an zo na shi haka bai zama sharadin kowa cikin su saboda Ikrima akwai maganganu da yawa akan shi game da malamai da suka magana akan shi ka duba littafin mizanu da iktidal na shi zahabi akwai dogayen maganganu akan simak a sorry akan akan ikrima wasu ba sa karɓar riwayas da aka wannan isnadin yana da ya zama bare a nan kamar shi kanshi zahabi ya tattauna wannan mas'ala a cikin sirru alamin nubala a cikin mujalladin ta na biyar ko kuma isnadin abubakar ibnu ayyash an abi ishaqa as-sabi'i daga albara sahabi bara'u dan abid radiyallahu anhu ko kuma al'ala ibn abdurrahman an abihi al'ala ibn abdurrahman ibn yaqub al-juhani daga baban shi abdurrahman dan yaqub daga abu huraira wa nahu dhalika min afrad al-bukhari wa muslim da ire-iren waɗannan cikin afrad wato isnadojin da bukhari ya kadaitu da su ko muslim ya kadaitu da su ya gama mana magana akan as-sahih abin da zamu fahimta shine ya mana ta'rifin hadisi sahihi kuma ya gaya mana wasu daga cikin isnadoji sahihai kuma mun ambaci wato littattafai ko mazan na samun isnadi wanda ake ce masa sahihi da kuma batu akan cewa hukunci akan isnadi a ce sahihi ne malamai suna da maganganu iri biyu akai wasu na ganin alqat yanke ne da gaske haka ne kawai wasu kuma suna ganin a'a zanni ne wato ana sa rai magana ce mai tsayi sai mu je kan nau'i na biyu kamar yadda muka ji wa ahlu hadha shani qasamu sunan ila sahihin wa da'ifin wa hasan to na biyu shine al-hasan al-hasan wal hasan al-ma'ruf makhrajan wa qad ishtaharat rijaluhu bidhaka had hamdun wa qala at-tirmidhi ma salim min ash-shududhi ma'a rawin mattuhim inji inji mai alfiya to zamu ga cewa shi al-imam az-zahabi yayi dabdala akan al-hasan cikin hadisai ƙarshe yake cewa shi ya ma yanke tsammani daga samun lafiyayyen ta'arifi na hasan ya yanke tsammani ma haka yace zamu zo mu ji wannan magana insha Allah abinda yake cewa takeice yace wa fi tahriri ma'anahu tirabun aje ce akwai rawar kafa akwai tashin tashina game da tantance ma'anarsa game da tantance ma'anarsa shi ibn hajarin ya ce ana iya tantancewa amma shi kaji da wannan magana ya fara sai yake cewa qala al-khattabi abu sulaiman shine hamad al-khattabi wanda mai alfi yake cewa wa qad ishtaharat rijaluhu bidhaka hadd hamdun hamadun hamadul khattabi da haka yayi ta'arifinsa yana daga cikin mutane na farko da suka fara ta'arifin mai hadisi hasan abu suleiman al-khattabi mai ma'alimus sunan yace huwa ma urifa makhrajuhu shine wanda aka san mafitarsa makarantar da hadisin ya fito washtahara rijaluhu mazajen da suka ruwaito shi aka san su wa alaihi madaru aktharil hadith da dama daga cikin hadisai wannan ce magudanarsu wa huwa allazi yaqbaluhu aktharul ulama shine kuma hadisin da mafiyan malamai suna karban shi wa yasta'miluhu ammatul fuqaha da dama daga cikin malaman fiqh kuma suna aiki da shi haka yake a cikin ma'alimus sunan na na al-khattabi sai malam zahabi ya ce wa bi ibaratul laysat ala sina'atil hudud wa ta'rifat wannan zancen ba zance ne na irin yadda ake yin ta'arifi ba kawai wannan wani sharhi ne wasahihu muntabiqun zalika alaihi aidan domin hadisi sahihi shi ma zai dauki wannan hukuncin zai dauki cewa makhrajuhu ma'rufun wa rijaluhu mashhurun wal ulama ya'maluna bi zai dauki wannan da haka shi sa tarifin ya zama bai fito ba walakin muraduhu mimma lam yablug darajata sahih amma yana nufin wanda makharajin shi ya inganta kuma mazajin shi suka shahara amma wanda bai kai a ce mishi sahihi ba wal hasanu martaqa an darajata da'if wa lam yablug darajata sahih sai sake kawo wata magana kuma yace abinda ake ce ma al hasan shine wanda ya takaitu ba'ana ya kasa kaiwa sahihi amma kuma ya wuce da'ifi tsakanin da'ifi da sahihi akwai wata martaba ta tsakiya da haka ake samun tajazubi kamar da zai ambata mana wani lokaci wasu su jashi su fada da shi cikin gidan da'ifi wani kuma ya jashi ya fada da shi gidan sahihi wato asali da da'ifi ne da sahihi a tsakankanin su aka samu hasan wani shita in ka so ka ce alhassanu ma salima min da'afin riwati hadisi hasan shine wanda ya kubuta daga raunin masu riwaya fa huwa hina idin a wannan lokacin ka fara haka dakhilun fi qismi sahih sai ya shiga cikin sahihi fahina idin yakunu sahihu maratiba kama qaddamna sai da sahihin mataki mataki ne akwai sahihun na a'la darajat akwai sahihin na awsat darajat akwai sahihun na adna darajat yace wal hasanu dha rutbatin duna tilkal maratib sai da hasan yana da wata martaba ƙasa da waɗancan maratib na sahihi din فجاء الحسن مثلا في آخر مراتب الصحيح سيدما الحسن شيني مرتبة تكأسى تصحيح ذاك شي صحيح سوري شي حسن wani nau'i ne na sahihi dan wasu malaman sai su raba su hadisi akwai maqbul ne akwai mardud a wajen maqbul sai su sake raba su ce akwai sahihi akwai hasan sai su sake raba su ce akwai sahihul li dhatihi akwai sahihul li ghairihi akwai hasanun lizatihi akwai hasanun lizairi sai zama akwai nau'i hudu kenan na maqbul as-sayyihu lizatihi as-sayyihu lighairihi al-hasanu lizatihi al-hasanu lighairihi shine nau'o'in maqbul can kuma sai su ce sunan shi mardud abun tunkudewa sai su ce akwai al-mardud lisaqatin fi sanadihi ko kuma almardud li ta'anin fi rawihi kaga shi ma sun rabu gida biyu me ke sa a tura hadisi kamar da zamu zo mu ji ko dai ya zama akwai gibi a isnadin ko kuma akwai suka game da wani mai riwaya ana iya samun fiye da matsala daya a wani kowanne sai zama yana da kashi biyar kenan almardud li sababi saqatin fi sanadihi kala biyar mursal mu'dal munqati mudallas da mu'dal mursal mu'allaq munqati mu'dal mudallas biyar kenan ko almardud li sababi ta'anin fi rawi shi kuma sai kuma at-ta'anu yana zuwa daya daga sababi guda biyu ko dai ta'anun fil adala ko ta'anun fil hibs ta'anun fil adala abu biyar ta'anun fil hibsi abu biyar za su baka goma sha biyar kenan asbabu ta'ani fil hadis ta'anun fil adala ko dai ƙarya ko tuhuma da ƙarya ko fasikanci ko yawan kuskure ko kuskure gama gari shine al-kadhib al-ittiham al-fisq ya hada da bid'a sannan kushin ghalat ko al-wahab kaji biyar kenan ko kuma ta'anun fil rawi wannan bi sababil adala kenan ta'anun fil rawi bi sababil hibzi sai su ambace su zuma ittirabi kaza kaza da sauransu ina fata mun gane wannan kada a tafi wani fage ko bari mu bi da yake bi da mu anan to ya ce a a yake cewa nam wa in shita alhassanu ma salima min da'afin riwati fa huwa hina idin dakhilun fi qismi sahih wa hina idin yakunu sahih maratibu kama qaddamna sai ce wa amma tirmidhi fa huwa awwalu man khassa hadha an-naw'a bismi al-hasan al-imam tirmidhi shine farkon wanda ya keɓance irin wannan nau'i da suna alhassan kamar yadda muka ji da yake cewa waƙalar turmidi masalim mina shizuzi ma'arawin mattuhim wanda yake bayi da shizuzi kuma masu riwayarsa ba muttahamai ba ne turmidi ya faɗo haka ƙarara ya aikata haka aikace kuma ya faɗo haka ƙarara a cikin al'ilan da yake cewa yake cewa fa inna ma aradna bihi husna isnadihi indana كل حديث يروى لا يكون في إسناده متهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه ونحو ذلك abin da ya faɗa kenan yace hadisin muka ce hadisi hasan muna nufin hadisin da a cikin shi babu wanda ake tuhuma da ƙarya hadisin ba shazi bane kuma an ruwaito shi wata fuska daban wato yana da wani isnadi ƙari akan isnadin da ya kawo shi Tirmidhi din yake ci gaba da cewa a qala Tirmidhi wa hadha mushkilun aidan sai malai ce to wannan ma fa akwai wata tangarda akwai wata sarkakiya aidan alama yaqulu fihi game da abinda Tirmidhi ke cewa hasanun gharibun la na'rifuhu illa min hadha alwaji yace a cikin ta'rifin sa wa an yurwa nahawhu min ghairi wajhi ya zama bayi da matsalar isnadin sa kuma ana da wani isnadin irin sa kun ji abin da yace ko to kuma sai mu ji Tirmidhi ya ce hadisi ne hasan bayi da wani isnadi sai wannan to kaga sarkakiya can ya ce a cikin ta'arifin hasan sai wanda yake da wani isnadi ya zo kuma ya hukunta wani hadisi da suna hasan kuma da kanshi ya ce bayi da wata hanya sai wannan to ne tace sarkakiya to me yake nufi malamai sun bada amsoshi akan wannan magana wajen kala 15 kokarin bada amsa me yasa Tirmidhi ke faɗan hasanun gharibun la na'rifu illa min hadha alwaji ko hasanun sahihun da makamantansu suna ta bada amsoshi akai kala daban-daban zaka ga ibn hajar ya tattauna wannan amsoshi a cikin nuzhatun nazar sharh nukhbatul fikr wa qila wasu kuma suka ce alhasanu ma da'afuhu muhtamilun wa yasugu al'amalu bihi wannan shine tarifin ibn al-jawzi a cikin muqaddimarsa ta al-mawdu'at nasin maganarsa da yake cewa kismi na hudu na hadisai ya ce ma fihi da'afun qaribun muhtamalun wanda yake da wani dan rauni kankani wanda za a iya kauda kai ko a jure yace wa hadha huwa al-hasan wa yasluhu wa yasluhu al-bina'u alayhi wal amalu bihi haka haka ibn jawzi ya faɗa cikin muqaddiman littafin sa al-mawdu'at al-kubra ta ibn jawzi Allah ya gafarta mishi wa hadha aidan laysa madbutan wannan a ce wai al-hasan shine wanda yake da wani rauni dan kankani kuma ana iya aiki da shi zahabi ya ce wannan ma ba magana ce da take tantantacciya ba bi dabitin yatamayyazu bihi ad-da'fu al-muhtamal ya za iya gane menene wato to what extent wani matsayi iya ina ne raunin da ake iya hitimali ba a tantance wani rauni ne muhtamal din ba irsali ta'aliki abin nan khafifu dabti ko ko mene ko wace irin wani irin rauni ne ake iya tolerating din babu wani dabit akai wa qala ibn salah dan salahu yake cewa innal hasana qismani ce shi al-hasan kala biyu ne akwai ma la ya khulu sanaduhu min masturin lam yatahaqqaq lam tatahaqqaq ahliyatuhu akwai wanda yake isnadin shi bai kubutuwa daga wani mutum wanda yake suturtacce suturtacce mai wanda yake da rufin asiri wato wanda bai bayyana a matsayin hamshakin malami ba amma kuma ba a san matsalolin shi ba shine mastur wato wanda yake cikin rufin asiri amma adalcin shi bai tabbata ba lakinnahu ghairu mughaffal sai dai ba sakare bane wala khatta ba mai yawan kurakure bane wala muttaham ba abun tuhuma bane wanda shine halin mafiyan mutane wa yakunu al-matn ma'a zalika urifa mithluhu aw na'uhu min wajhin akhara uturida bihi sai zama kuma matanin yana da wata hanya daban kwatankwacin wannan da aka san shi da ita to shine yana da hanya min gairi wajhin din kenan wannan shi tarifi na farko da wannan ya kawo shi shi malam ibnu salah wa thanihi ma ta'rifi na biyu an yakuna rawihi mashhuran bi sidqi wal amana lakinnahu lam yablugh daraja rijal sahih idan mai riwayan an san shi da gaskiya da amana amma wajen karfin hadda bai kai irin mazajen da za a kira hadisin su da suna sahihi ba liqusurihi anhum fil hifd wal itqan saboda ya takaitu ya gaza su wajen hadda da itikani da ƙwarewa wa huwa ma'a zalika yartafi'u an hali man yu'addu tafarruduhu munkaran amma kuma ya dagu daga matakin wanda za a ce in ya kadaitu da abu to abun abun kyama ne akwai wanda ba a ihtimalin kadaituwarsa saboda bai da karfin haddada zai kadaitu da riwaya wa ma adami shududi wal illa ya zama kuma babu shududi babu illa zahabi ya sake cewa wa hadha alaihi mu'akhazat wannan ma akwai abin da za a duba a ciki akwai abubuwan dube wa qad qultu laka yace ni ne na ce maka innal hasana ma qasura sanaduhu qalilan a rutbatu sahih hadisi sai hasan shine wanda yake ya dan takaitu bai kai sahihi ba wa sayadhharu laka bi amthila zai bayyana maka da misalai ma'ana ya zama babu shiduzi babu illa mutumin kirki ne amma wajen hadda idan masu sahihi suna samun hadda 100 bisa 100 90 bisa 100 80 bisa 100 to shi kuma hadda shi watakila 60 ne ko 65 summa yace sannan ka sani la matma'a bi anna lil hasani qa'idatan tandarju kullu al ahadith al hisan fiha za an yanke tsammani daga samun wata ka'ida gamammiya wanda dukkan hadisai hasan za su shiga ciki kaga hadisai hasan din tunda iri iri ne akwai hasan wanda yake hasan li zatihi bambancin shi da sahihi kawai shine khaffa dabtu rawi min riwatihi akwai hasan fi shawahid wanda asalin shi da'ifi ne sai an yi kanikanci an nemo mishi abokan tayi za su taya shi ya zama hasanun fi shawahid akwai hasanun wanda tirmidhi ke faɗa wanda yake yana da wata hanya wadda ba wannan ba akwai hasanun mai hanya ɗaya wanda masu riwaya shi masturai ne kaga akwai kamar kala hudu kenan kowanne yana iya shiga cikin hasan akwai wanda ya shiga ya zauna sosai akwai wanda ya ma kusa da ya kai sahihi yana samun wata hanya zai zama sahihu da gairi akwai wanda kuma yana dan gefe gefe ne zai iya afkawa ma cikin da'ifi wani malamin ma mai tsanani da ya ga ko zai wurga shi gidan da'ifai ne ya ce bai yadda ba shi ne zaka ga ana samun bambancin istihadi wani ya inganta wani ya raunata wani in ya zo kan shi ma bai iya cewa hasanu sai dai ya ce hasanun insha Allah ko ya ce ƙawiyun isnaduhu ƙawiyun ko isnaduhu la ba'asa bihi ko isnaduhu qaribun ila al-hasan ba zai iya fadan kai tsaye cewa hasan bane kamar da aka yi jarabawa akwai wanda za su ci ci na gaske sune yan A ko yan first class ko akwai wanda su tsaka tsaki su ba su auka cikin wanda suka faɗi ba kuma ba su auka cikin wanda suka ci imtiyazi ba au kuma waɗanda sai an taimaka musu an tsallaka da su sai an kau da kai akan larurorinsu ko to irin waɗannan wani in aka zo moderation sai ga ya koma cikin fail wani ya ce ya har da 45 ko da 40 ko da 50 in aka zo moderation ko aka kai ofishin waye ko ne ko ko waye sai kawai ya sake faɗowa so dama a gaba yake akwai mutum lafiyayye wanda yake da lafiya ciwon kai ma bai mishi komai zai ta yawo da ciwon kai ko mura akwai wanda yake tsakatsaki yana da lafiya amma mutane yana iya kwanciya akwai wanda kuma dama saboda ƙwayoyin halittar jikin sun riga sun yi rauni duk wani dan mashako ko wata mura ko wani sanyi yanzu zai buge shi ko mun gane to kaga wannan shine irin wannan hasanin fi shawahid din yanzu ka iya jin shi a cikin da'ifai ko mun gane da ka gan shi ma za ka ga alamar yana da dan rauni haka a lafiyarsa to haka hadisan suke da irin wannan yace ni dai na gaya maka cewa an kasa samu fa ana ala iyasin min zalika ni na cire rai daga haka inji inji inji inji malam zahabi to albulqini a cikin mahasinul istilah sai yake fada yake cewa alhasanu lamma tawassata baina sahihi wa dha'if inda nadir ka anna shay'an yanqadihu fi nafsi alhafiz sai aka kaman wani abu ne yake shiga cikin ran malami kad ya suru ibaratuhu anhu malamin ma zai kasa faɗan abin kama kila filistihsan amma dai abin zai iya burge shi ibnu hajar shi an tambaye shi yace a a za a iya dabtin shi zaka sudi yake cewa al murtada fi haddi fi haddihi mattasala bi naqli adlin qalla dabtuhu wala sharra wala ullila وليرتب مراتبا والاحتجاج يجتبي الفقهاء وجل أهل العلم فإن أتى من طرق أخرى ينمي shi tarifin shi kenan Hassan yace shine hadisin da yake isnadin shi ya ittisali mutanen kirki amma qalla dabtu kuma bai da illa bai da shizuzi kuma an zo ana jeranta shi martaba martaba kamar da ake masahihi yace kuma malaman fiqhu da malaman hadisi duk suna karɓar shi kuma in ya zo ta wata hanya sai ya ɗauko ya kuma sayihun da gairi wallahu alam wannan dai dogon zance ne da malamai suka wanda yake na maka cewa akwai maganganu da yawa akan hadisi hasan waɗanda malamai suke ta yin su har yanzu ba su fasa ba yace fa kam min hadithin ya taraddadu fihi al-huffazu akwai hadisin da malamai za su ta taraddudi akan shi wasu su inganta wasu su raunata ko malami guda ma wata rana yace yana ganin kyakkyawa ne wata rana kuma kaji ya ce mai rauni ne a shekul albani muhammad nasiruddin daga cikin manyan malaman hadisi a wannan zamani allah ya gafata mai za ka ji ya ce hadisi wata rana ya hassana shi wata rana kuma kaji ya ce kai yana ganin bai tabbata ba har sai wasu waɗanda suke masu neman fitintunu su ce yana tanakudi ba haka bane malami guda ɗaya na iya yin irin wannan ko kuma hadisi guda ɗaya wasu su ce ya tabbata wasu su ce bai tabbata ba saboda irin wannan irin hadisin bin nan cewa salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddu malamai suna tajazubi akan inganci ko raunata shi haka hadisin ainihin wato al-udhnani min ar-ra'si ga sunan da yawa irin waɗannan hadisan wasu malamai sun tabbatar wasu sun raunata hadisin kiran sallah ma yaro ranar suna wasu sun raunata wasu sun tabbatar hadisan shafan addu'a suna nan da yawa irin waɗannan ita tatajazubu bayna sihhati wa ba'd bayna al-husni wa ba'd saboda isnadojin suna da matsaloli to wata rana wani malamin ya kalla ya hada sai ya inganta ko ya hassana bi majmu'i turuq wani kuma yazo ya kalli wannan hanyoyin sai ga kowace ba za ta iya tsayawa ba kuma ko an hada su ma ba za su iya haduwa su ƙara ƙarfi ba akwai hanyoyin da an hada su suna iya ƙara ma isnadi ƙarfi akwai wanda an hada su suna iya ƙara ma junan su rauni ne suna iya ƙara ma junan su rauni wato dama dukan su lalatattu ne in ka hada ruwan kwata da ruwan wanke-wanke da ruwan dauraya in ka hada su duka ba za ka samu ruwa mai kyau ba amma ka hada na rijiya da na famfo da na roba kaga ingancin su asali ba ɗaya bane ko za su zama masu kyau to to haka in aka hada wani isnadi da wani sai su ƙara ƙarfi amma wani aka hada shi da wani sai su ƙara rauni saboda dukansu dama rauninsu ya riga ya galabaitar da su ya ce hal huwa hasanun au da'ifun za ga malamai suna tare da dishin kyakkyawa ne ko mai rauni ko sahihi balil hafizul wahidu ya tagayyaru ijtihaduhu fil hadisul wahid malami guda daya magana shi na iya caccanzawa akan hadisi guda daya yawman yasifuhu bis sihha utane yace ya inganta wa yawman yasifuhu bil husni utane yace kyakkyawa wa rubama stada'afu watana ma yaji kamar dai anya hadisin nan ba mai rauni bane ana samu haka ga malamai wanda suke da tsananin bincike sai Imam Ahmad ibn Hanbal sai ya ibn Ma'in da makamantansu su daru qutay wa hadha haqqun yace wannan magana ce mai inganci fa innal hadith al hasana yastad'ifuhu al hafiz an an yuraqiyahu ila rutbati sahih hadisi kyakkyawa wani malami yakan raunata shi yaga ba zai kai shi matsayin inganci ba fa bi hadha la itibari fihi dha'fu ma ta wannan fuska yana da wani rauni idil hasanu la yanfakku an da'afin ba domin shi alhasan din bai rabuwa da wani dan rauni ko yayin shi walawin fakka da a ce ya rabu da dukkan rauni to a an zalika la sahha bi ittifaqin da sai dai a ce hadisi ne kikkiawa a ingantacce da a ce ya rabu da dukkan rauni da sai dai a ce mishi ingantacce ne wa qawlu tirmidhi hadha hadithun hasanun sahihun alaihi ishkalun maganar tirmidhi da yake cewa hadisi hasanun sahihun ne akwai rikici akwai sarƙaƙiya shine nake ce muku an bada amsa hakala goma sha hudu ko makamantansu li'annal hasana qasirun anis sahih domin hasan bai kai sahihi ba wa fil jam'i baina tasmiyataini li hadithin wahidin mujazaba kace hadisi hasan kana cewa kamar makin shi 60 ne kuma hadisin sahihi ne kuma makin shi 100 ne kaga kama akwai jayayya mujazaba kama ana cewa ne wannan hadisin ingancin shi bai kai babba ba wannan hadisin ingancin shi ya kai ƙarshe mutum ɗaya a ce wannan ya samu maki cikakke wannan ya samu maki wanda bai cika ba kaga akwai jam'u bainal naqidaini wa ujiba an hadha bi shay'in la yanhadu an bada amsoshi akan wannan da abin da ba zai tsayu ba bayan zalika raji'un ila al-isnadi ko suka ce yana kuma zuwa ga isnadi fa yakunu qadru bi isnadin sayyin wa bi isnadin hasan sai zama an ruwaito da isnadi kyakkyawa kuma an ruwaito da isnadi ingantacce da haka hasanun sahihun ay hasanun bi itibari sanadin wa sahihun bi itibari sanadin akhar sai zama hasanun wa sahihun kenan to wannan yana iya karbuwa wa haqiqatu dhalika allau kana kadhalika zai karɓi ne idan da gaske akwai isnadi ɗin guda biyu an yi ƙala hadisun hasanun wasahihun fa kaifa al'amalu fi hadisin ya ƙulfihi hasanun sahihun la na arifuhu illa min hazal waje in kuma ya ce hasanun sahihun ba mu san shi ba sai ta wannan fuska kaga to shi bai da isnadi biyu kenan balantana ce hasanun bai itibari isnadin wasahihun bai itibari sanadin akhar fa hadha yubtilu qawla man qala an ya kuna zalika bi isnadaini kaga wannan ya barnatar da waccan magana wai su go an ya kuna muraduhu bil husni al ma'ana lugawi to shine kafin wannan sai wasu suka ce to in haka ne idan hanya ɗaya ne to tayu al imam tirmidhi yayi rawar kafa ne game da wani ko wasu masu riwaya wanda da yake cikin isnadin nan shin hadisin shi sahihi ne ko hasan ne zaka sai ya taraddudi sai zama hasanun idan ya tabbata kusuri din sahihun idan ya tabbata babu wannan kusurin tare da shi abin da yake nufi kiran yace wa yasugu an yakuna muraduhu bil husni al ma'ana lughawi lal istirahi yana iya yiwa kuma abin da yake nufi da al hasan shine ma'ana ce ta lugha mene kenan wa huwa iqbalun nufusi wa irda'ul asma'i ila husni matnihi zuciyoyi da suke fuskanta suke son hadisin kuma suke jin daɗin lafazin shi wata za ta labzi da gwaggwaɓan lafazinsa wa ma fihi min thawabi wal khairi da abin da ke cikin shi na kyakkyawan lada da alkhairi fa kathirun min al mutunin nabawiyyati bi hadhihi al masaba mafi yawan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da wannan kyan kyan zubi da kyan tsari da kyan zance da daɗin ma'ana kamar yadda Abdullahi dan Wahab ya kawo Maliku cewa bayan an tambayi maliku game da tsefa yan yatsu maliku ya ce ba mu da hadisi akan haka daga baya bayan an tashi abdullahi dan hawa ya ce mishi mu kuma a garin mu algata malam muna da hadisi da aka ruwaito daga wani daga wani daga wani an ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsefe ɗan yatsu da karaman yatsan shi yana alura yana tsefe tsakanin yatsun kafar shi sai malik ya ce wa hadha hadithun hasanun wannan hadisi ne mai kyan ma'ana ba mai kyau wajen kyan isnadi ba to wata yu in yace hadisun hasanun wato hasanul ma'ana sahihul isnad ko mun gani yana iya zama haka ma'anahu hasanun wa isnaduhu sahihun yana iya zama hakan ne sai ya ce to amma fa ita ma wannan magana an yi maganganu akan ta shi sai sai ce qala shaykhu ibn wahab malamin mu dan wahab shine ibn daqiqil idin da kenan ya ce fa ala hadha yalzamu itlaqul hasani ala ba'd al mawdu'ati wala qa'ila bi hadha karkashin haka akwai hadisai na ƙarya waɗanda suke watin suna da ma'ana mai kyau da kuma su sai a ce hadisin hasanun maudu'un kaga ba wani bai faɗa haka yanzu hadisin zaka ji galibi ana wa'azi da shi a makabarta cewa annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama na ba muku masu wa'azi guda biyu taraktu fikum wa'idaini natiqun wa samitun annabi ya ce na bar muku masu wa'azi guda biyu da wanda yake magana da wanda yake shuru sai dai a ga aikinsa annatiku shine alqur'ani yana wa'azi wasamitu ita ce mutuwa wanda sai dai a ga aikin ba ta magana kaga wannan hadisi ne da zaka ji yana da yana shiga jiki kuma ka san haka yake ko a ma'anance kaga ma'anahu hasanu amma hadisi ne wanda yake munkar bai da asali bai da isnadi kar ka je a baka wa'azi a makabarta kai wa'azi da shi amma za ka ji ana yawan wa'azi da shi akwai su da yawa hadisai masu mummunar ma'ana a sori masu mummunan isnadi amma da kyakkyawan ma'ana to su malaman hadisi ba su da san kai inda wasu 'yan san zuciya ne su ce ado tunda yana da kyau a karɓa mana kawai kaga 'yan kasuwa suna karɓan duk abu in ya musu kyau ko da bai halasta ba ko haka 'yan boko haka mata haka mazaje haka kowa idan abu ya mai kyau ko da bai kamata ba zai karɓe shi to amma su malaman hadisi ko da abin da zai goyi bayan ra'ayinsu ne in bai da inganci ba sa so da haka zaka malaman hadisi zai kawo maka hadisi zai ce amma wannan bai inganta ba wanda kuma inda ya ki faɗe hala ya goyi bayan wani ra'ayi ko abin da yake fatawa akai ko yake rubutu akai amma su suna da wannan wato matuƙa wajen adalci duk abin da bai inganta ba ba sa so ya tsarahunahu so da kaga ba wanda zai ce hadisi wanda yake bai inganta ba saboda yana da ma'ana mai kyau a ce mishi hasan thumma qala sannan ibn daqiq yake cewa fa aqulu la yushtaratu fil hasani qaid al qusuri an sahih wa inna ma jaa al qusur idha qutusira ala hadith hadithun hasan yace sai ni ina cewa naga ce ma hadisi hasan ba sharadi ne ya zama ya takaitu daga sahihi ba cewa da yake hasanun sahihun ba dole sai ya zama ya takaitu daga sahihi ba tana iya yiwa duk hadisin da yake hasanun sorry da hadisin da yake sahihi to dama ya zama hasan sai da ya zama hasanun sannan ya kai sahihi dan idan mutum misali ya ce wa matar shi in kika sake an san naira dubu a gun babanki to a bakin aurenki in ta an shi ɗari tara misali shin ɗari tara ta kai dubu don ta an shi dubu biyu ba ta wuce amma gare ba dubu ba ne amma lazumin samuwar dubu biyu akwai dubu ɗaya a ciki da haka akwai wannan sai an ji ko alƙali ko yawwa to da haka duk abu hadisin da aka ce mashi sahihi to akwai hasanun a cikin shi sai da ya samu hasan har ya wuce hasan ɗin sannan zama sahihi ko mun gane duk mutumin da aka ce ɗan shekara hamsin ne to ya zama ɗan shekara arba'in ma tukuna ka bai zama ɗan shekara hamsin ko mun gane to zaka dadi da aka ce masahihi to sai da aka ce mai hasan haka ibn da kike nufin aka ce hasanun sahihun ma'ana ana nufin aqallu darajatihi hasanun wa ala darajatihi sahih duk yana so mana tawjihin abinda Tirmidhi ke nufi wal qusur yatihi min qaid al iktisar qusurin yana zuwa mushi ne ta qaidin wato al iktisar din ta takaituwa la min haythu haqiqatihu wa zatuhu ba wai ta bangaren hakikaninsa da zatinsa ba to gashi awa ɗaya ta sake yi ko ina ganin sai mun sake tsayawa abin namu fa baya sauri ba ba kamar yadda malam waliyulahi ya so ba ko eh bari mu saurara anan insha Allah sai mu sake haduwa a darasi na gaba fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi